الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara miƙa godiyarmu ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda a cikin hikimarsa da rahamarsa yau mun waye gari wuni na goma sha biyar ga wannan wata na wata ramadan wata na tara a kalandar musulunci hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1446 daidai da sha biyar ga watan uku miladiyar isa dan maryam 2025 daidai muna karatu daga nan masallacin alhaji bayan dorogo da ke karamar hukumar ningi cikin jihar bauchi idan ba manta ba muna cikin suratun najmi kuma darasin da ya gabata mun tsaya ne aya ta talatin daidai da taimakon allah yau za mu ci gaba daga aya ta talatin da ɗaya kenan sallallahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يبخلون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم درس دي gabata Allah madaukakin sarki da yake cewa zalika ma balaghuhum min al-ilmi wannan shine matsayinsu ko makorarsu na ilimi wato ilimin sarrafa duniya yadda za a yi a mai da naira ta zama naira biyu sun kwarance a kai yadda za a sarrafa rayuwa sun iya to sai Allah yake cewa walillahi ma fi samawati ma fil ardi duk yadda ka kai da iya neman kuɗi duk yadda ka kai da kwarancewa wajen sarrafa harkar duniya to mallakar sammai da ƙasa na Allah ne dukiyar da Allah ya baka da ta wani ce yake da ita sai ya mutu Allah sai ya gaji dukiyarsa kai sai ya baka da kai ma in ka mutu Allah sai gaje ta sai ba mu wani kaddara misalin yana yiwuwa za a ce maka wannan mai kuɗi ne na fada a gari amma idan ya mutu sai ga cin yayan ba da kuɗi aka laikadara Allah ya gaji dukiyar sai kai wani gidan kuma za a ce nan gidan ba su da kuɗi da sun ma tashi ne a cikin wahala amma sai a samu a gidan kuma sai a sami kuɗi Allah ya gaji dukiyar ya ba shi da aka duk abin da za ka yi ka ringa taba haushe kana sara kana dubar bakin gatari ana bikin duniya akan niki ya manji malam bahaushe da kar ya zama burinka ya fi yawa a duniya kar ya zama kwaɗayinka ya fi yawa a duniya ya zama kana lura da duniya kana lura da lahira Allah ce duk abin da ke sama nasa ne abin da ke kasa nasa ne liyaji zai lazina a sa'u bima amilu don Allah ya sakanta ma waɗanda suka munana da mummunan aikinsu wai jizar lizin a hasanu bilhussuna su kuma waɗanda suka kyautata Allah ya sakanta musu da abu mai kyau allazina yashlibuna kabaril ismi waɗanda suke nisantan manya-manyan zunubai ba sa aikatawa wal fawahisha suke nisantar alfasha menene alfasha zina da ire-irenta illan lamam sai dai lamam menene lamam lamam shi ne aikin da aka yi da lokacin jahiliya mummunan aiki na da ana ce masa lamam ko kuma abin da bai kai zina ba kamar taba jikin mace kamar ka rungume ta kamar ka mata kis wani shi ne lamam ko kuma mutum ya yi laifi allah ya hana sai ya tuba ana ce masa lamam da haka waɗannan lamam ɗin allah zai yafe shi in dai ka nisanci waɗancan manya-manyan da allah ya hana annabi ya sallallahu alaihi wasallama kowace gaba a jikin mutum an rubuta mata rabanta a zina kuma ba makawa sai ta yi ido zinar sai gani da ido baki ya magana hannu ya shafa kafa ta je zuciya ta yi sha'awa baki ya magana amma farji ne mai gaskata ko ya karita shi ne zai je aikata ko kuma yake aikata to idan bai aikata ba wayannan abubuwan da kai na gani na shafawa na tafiya na magana shine lamam Allah sai ya fi shi ina ba ta mu gane da haka idan ka nisanci manya-manyan zulban da Allah ya haramta maka ƙananan Allah zai yafe maka shi wannan alƙawari na Allah sai ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira wa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi wa id antum adinnatun fi butuni أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى إن ربكم واسع المغفرة lalle ubangijinku mai yalwar gafara ne kullum ana saba wa Allah kuma kullum ana neman yafe su kuma na yafewa kullum kana saba wa Allah kuma kullum kana neman yafiyar Allah kuma Allah yana yafe maka da haka Allah yana da yalwatacciyar gafara kowa lau bikum Allah shi ya fi kowa saninku Allah shi ya fi kowa saninka yadda Allah ya san ka kai baka san kanka haka ba da ka san kanka yadda Allah ya san ka da ka ba Allah matsayinsa iz an sha'akum min ardi lokacin da Allah ya kage ku da ba ku ya kage ku daga ƙasa ta hanyar halitta babanku annabi adamu daga ƙasa wai za tu majinna haka nan lokacin da kirkire ku lokacin da kuke yan tayi kuna cikin mahaifiyarku lokacin da kake cikin mahaifiyarka tsaron kai na hannun waye yana nan Allah fi budunin mahatin a cikin cikin uwayenku fala ta zaku an fusaku kada ku tsakake kawunan ku walamu bi manitaqa Allah shine mafi sani daga daga bijin tsoronsa Allah shi ya fi sani kai baka sani ba kenan tunda baka san wane ne yake jin tsoron Allah ba rubuce ki a koli goshin mutum ba ballantana ka gane wani dan wuta ne wani dan aljanna ne kuma karbar aikin da Allah yake yi idan zai karba ba zai gaya maka ba idan ba zai karba ba ba zai gaya maka ba abu ne asirin da kar ku ce mu ne na kwarai wadancan ba na kwarai ba ne sai ya ce أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أفرأيت الذي تولى me kake gani akan wannan da ya juya baya an masa wa'azi an gaya masa an masa misalai an nuna masa aya da yaƙi an ce ta sauka ne akan walid bin mugira wa ta kalilan wa akada ya bayar ɗan kaɗan sannan ya yanki a inda wa ilimin gaibi ko yara shin yana da ilimin gaibi ne da yake gani da shi ya san me zai faru gobe kiyama am lam yunabba bima fi sufi musa ko dai ba a ba shi labarin abin da ke cikin littafin Musa ba ne, wa Ibrahim allazi wafa da kuma annabi Ibrahim wanda ya cika. Malamai sai magana a kan mai annabi Ibrahim ya cika, ya isar da sakon Allah, ko kuma annabi Ibrahim ya cika umarnin da ya gani a mafarki na ya yi layya da ɗansa, ya gani a mafarki yana yanka ɗansa da safe ya kira dan ya ce na gani a bacci amma umarnin yanka ka dan ya ce je ka yanka ya aikata abin da aka umarce ka shi ya kuma kudura niyyar ya yanka wa ibrahim allazi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba za ta dauki nauyin wata rai ba idan alkiyama ta tsaya idan ka umarci mutum da saban Allah je ka ka kashe kisa na ne ƙarya yake sai da za a raba muku zunuban ne da kai da kasa da shi wanda aka sa idan misali zunubin kisa ana ba da lada a zunubi 100 ne to kowa za a ba shi 100 wanda ya sa za a ba shi wanda aka sa za a ba shi amma ba da ma ce wai ka je ka yi kisan zunubin kisan yana kan wanda ya sa a'a wata rai ba ta ɗaukar ran a laifin wata rai annabi ya ta sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuni aka yi aikin alheri kamar shi yayi wanda ya nuni aka yi mummunan aiki kamar shi yayi haka idan ka yi nuni aka yi kyakkyawan aiki Allah zai baka ladan da mai kyakkyawan aiki yake aikatawa shi ba za a rige masa komai ba kai ma idan ka yi nuni aka yi mummunan aiki Allah zai baka zunubi irin wanda ake ba wanda ya aikata shi mai aikatan ba rage masa komai ba da aka wata rai ba za ta ɗauki ran nauyin wata rai ba a lahira kowa ta kansa yake yi wa allai salil insani illa masa a lahira mutum ba zai samu wani lada ba sai abin da ya aikata in ka ka samu ba lahira kai ka aikata ko mai kyau ne ko mara kyau ne ba dama a ɗebo na wani azuba maka ba za a ɗebo ladan mahaifinka ko na mahaifiyarka ko na ɗanka ko na matarka ko na abokinka a ɗiba a baka ba a'a sai dai idan ka yi nuni mai kyau annabi ya sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya mutu aikinsa ya ƙare aikinsa ba zai ci gaba tafiya ba sai dai abubuwa guda uku ya ce sadakatu jariya sadaka mai gudana wato abinda za ka aikata wadda al'umma za su ringa morarsa to duk lokacin da ake morarsa kana samun ladan abin sai lokacin da wani abin ya lalace rijiya ka tona ake ɗiban ruwa bishiya ka tona ake cin yayan ko ake zama ƙarƙashin inuwar masallaci ka gina ake sallah a masallacin makaranta ka gina ake karatu a makarantar nauyin wani ɗalibi ka ɗauka ya gama karatu yake koyarwa duka wannan saka da jariya ne to ko da ka mutu ladan yana zuwa kabarinka na biyu ko ɗa ka mutu ka bar ɗa wanda zai rinka maka addu'a Allah ya cikin babana Allah ya cikin mahaifina Allah kaza Allah kaza Allah kaza idan ɗanka ya ma addu'a addu'a sai ta fi kacin kabarinka na uku ko ilimi ilimin da ake amfanuwa da shi ka karantar al'umma suna amfanuwa da ilimin to in ka mutu maka samun lada akan wani abu guda uku ai wanda kai ka aikata ɗan kai ka haife shi kai ka masa biyayya ilimin kai ka koyo ka koyar dasa bishir ko gidan rijiyar ko masallacin duk kai kai daga lahira wa allai zai insani illa masa ba abin da mutum zai samu sai abin da ya aikata to idan ka aiki mai kyau ne Allah kuma sai a ciki a gudan kansa shi kuma dan farin ciki da abin da kai sai kara ma amma idan ba yi ba za ka samu ƙari ba za ka samu ba daga ƙoƙari ka aikata mai kyau ko mai kankancin sa karkare na shi yi ƙoƙari ka guji abin sharri ko mai kankancin sa karkare na shi sai Allah ya ce وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأن سعيه سوف يرى للي أيكي متنكما دسنزا أنونا مسا idan alkiyama ta tsaya duk kayan da ka ɗauko komai nauyin kayan ba mai taka ka ɗauka haka za ka ɗauko shi a gadon bayanka ka saci kayan wancan ka haici wancan ka zagi wancan ka ci mutuncin wancan ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza na muni ran lahira za ka ɗauko a gadon bayanka ka yi aiki mai kyau aikin da Allah yake so wani na ba nauyi ba ne aikin zunubi ne nauyi shi ne ake dafansa amma aiki mai kyau a takarda yake soma izahul jaza al'aufa sannan a sakanta mai sakamako cikakke sakamako na adalci abinda kai shi za a yi ba wa anna ila rabbikal muntaha makara makarkara karshen tika tika tik ina gurin ubangi wa annahu abhaka wa abka Allah shi yake sa ayi dariya kuma shi yake sa ayi kuka Allah in ya gara ma lokaci guda sai zaka yi dariya kai farin ciki in ya gara ma zaka gato ina ina cikin hawaye sai Allah yake wa annahu وأمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أمات وأحيا الله شيكي كشوا كما شيكي رايوا Allah shi ke kashewa kuma shi ke rayawa idan ka je ka kashe wani da ka yi haƙuri sai ga yi kawai yake jiki ya mutu da ka yi haƙuri ba sai ka taɓa shi amma yanzu saka gangancinka ya sa ya mutu ta hanyarka kuma duk da kwanansa ya ƙare amma ya mutu ta dalilin ka Allah ba zai barka ba kai ka kashe shi kuma sai ya ma hukunci wa annahu khalaqa zawjayn adh-dhakara wal unsa kuma Allah shine ya halici ma'aurata mace da namiji namiji mijin mace mace matar namiji da haka kace zawjaini min nutfatin idza tumna kuma halitta daga mani ne lokacin da mani namiji ya fito ya har da kwan halitta na mace Allah sai ya halitta wa anna alaihin nash'atul ukhra to kuma lalle tabbas akwai wani tashi da za a tashe shi nan gaba an halice ka kayi rayuwa ka mutu an buzne ka to kuma za a tashe ka sallah ya ce wa annahu wa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbu shi'ra wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa thamud fama abqa wa annahu huwa aghana wa aqana Allah madaukakin sarki shi yake wadatarwa kuma yarda Allah ya baka dukiya ya baka dukiya ya baka dukiya har sai ka gamsu dukiya ko mulki a hannun dan adam ɗayan biyu ne ta yiwu Allah ya halice ka kuma yana son ka amma zaman ba dukiya a gurinka matsala ne zai iya kai ka ga hallaka Allah sai ya baka dukiyar kuma sai ya taimake ka akan dukiya ta yiwu Allah ya baka dukiyar kuma don ya jarabce ka ya ga wanne irin riko za ka yi mata sai ta zama nauyi akan karar alkiyama to haka matsalocin yake wani wallahi idan ya samu dama ba karamin tsinanni ba ne amma rashin kudin nan talauci ne shi ta kurashi ka gwada shi mana yana samun naira dubu daya to za inda zai je kashe dubu dayan nan ba guri mai kyau ba ne a ce idan ya samu fiye da wannan to ɓannan masu ta fi wannan din to kuma Allah yana son sa sai ya bashi haka sai sa markana a kuma ya haƙuri da inda Allah ya ji shi haka Allah yake da ikonsa wa annahu huwa rabu shi'ra shine ubangijin shi'ra me shi'ra wata tauraruwa ce ɗaya daga cikin taurarun ruwa ruwan sama wadda ake bauta mata kafin zuwa musulunci to ita wannan tauraruwa ba a bar bauta bace a'a ga abin bautan shine wanda ya halice ta wa annahu ahlaka adan Allah shi ya halakar da adawa al'ula na farko kenan adawan guda biyu ne akwai na farko akwai na ƙarshe e adu sunan mutum ne ana ce mar'ad bin iram bin aus bin sam bin nuh to wannan adin Allah ne halakar da shi wa samuda fama abaka haka na Allah halakar da samudawa babu wanda ya saura a cikinsu sai labari da haka babu wanda ya fi karfin Allah na'am wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha wal muttafikata ahwa فغشاها ما غشا na'am wa qauma nuhin min qablu Allah madaukakin sarki shi ya halakar da mutanen nuhu duk a halitta a al'umma ba kangararru kangararru tantirai kamar mutanen annabi nuhu annabi nuhu ya musu wa'azi shekara 950 950 yana musu aziya masu ki su wulaganta shi su dake shi su sumar da shi su ci masa mutunci ki zama ke tabar nuhu mai numfashi mai nishi so za a dake shi sai ya yi tsammanin ya mutaje a jefar da shi bayan gari iskar safiya ce za ta farkar da shi ya sake dawowa ya ci gaba da abin da Allah ya sashi da ka babu kangararriyar al'umma kan mutanen da bunu da aka ce innahum kanuhum azlama wa daga su mutane annabi nuhu su suka bi zalunci su suka bi dagawa babu wata al'umma da ta kai su dagawa da zalunci yanzu ina suke mahallahum min bakiya akwai sauran su babu wal mutafikat ahwa ga mutanen ludu Allah shi ya halakar da mutanen ludu ba abin da suke sha'awa ba abin da suke so face kwana da maza ta dubura shi sha'awarsa kenan ta inda kashi yake fitowa ta nan wai zai biya bukatarsa annabinsa annabi lut ya yi musu wa'azi sun ki ya gaya musu ba kyau sun ce a'a har ma jan kunne suka yi ne lutu mun hana ka kare da soke bakin mutane mun ja ma kunne ka daina da suka giba Allah sai halakar da su fagashaha ma gasha abin da ya lullube ta wannan al'umma ta lutu shi ya lullube ta wato ruwan duwatsu Allah da ya wata hikima lokacin da mala'ika jibril ya zo ya so ka fuka fikinsa a ƙasa sai da ya tugo garin hajjijiya bi mana sai da ya har ruwa ya ɗago su ya yi sama da su har suka ji tasbihin mala'iku a sama sannan sai aka kifo su juyin waina to ba wani kadai ba ga duwatsu wanda daga cikin wuta ka ɗebo duwatsun babba abu mamaki a dutsen kowane dutse akwai sunan mai shi ba wanda zai kuskure kuma kan ya faɗa wani wani a kowane dutse sunan mai shi da aka aka kifar da garin sannan aka bi ruwan duwatsu magashaha magashaha na ba mun gani da haka malamai suka yi to hukunci mai luwaɗi kenan shi mai luwaɗi ba kamar zina ba ne zina sai an samu bayan wanda ya gani ya samu mutane uku sannan kuma sai menene sai ya balaga amma kaga luwaɗi idan mutum ya tara da dabba ita dabbar kashi ta za'a ba za a ci ba da mutum zai kwanta da akuya ko saniya to akuyar ko saniyar kashi ta zai ba za a ci ba ina ba dam gani sannan matsala ke cewa a kashe wanda ya yi da wanda ya yi wa a kashe wanda ya yi da wanda ya yi wa akwai wata shari'ar ta ban sha'awa wani mutum ne aka yanke mu hukunci na zaman fursuna an na tuhumarsa da luwadi ko da ta gamsu ya yi luwadi sai ya afil kotun afil ta karba afil din alƙalin sai yake cewa ya karanta afil kuma ya karba kuma ya soke wacin shari'a ta baya ko zame dalili ya ce an kawo shaidu guda uku shida na farko ne yan shekara 20 da wani abu ya ce an yi masa a bayan gida ɗan shekara na biyuwa ne ɗan shekara kaza ya ce an yi masa a gona wannan ya ce an yi masa a daki amma shi kuma wanda ake tuma ce shi bai yi ba kuma ba shaida amma su 'yan sanda sun gabatar da waɗannan da aka yi wa su ne shaida su amma musulunci ya ba shaida ba ne mai laifi ya taɓa shaida sai ya ce to amma abin da alƙalin ƙasa ya yi hukuncin da ya yi laifin ma ya fi na luwaɗin ya ce saboda ga wanda yana ce shi bai yi ba sai aka yanke mata hukunci wanda kuma ce ya yi sai aka bashi ai kaga wancan tun da ya jike ya kira ce an yi masa kaga shi yi mai laifi ne sai a ji a jefe shi tun da ya kira yi shi wannan kuma ce ba a yi masa ba shi bai yi ba ko ba shi da tafi abinka ne shirar musulunci ba cuta ba cutarwa to wanda ya ce an yi masa an bashi ya tafi wanda ya ce bai yi ba kuma muka aka bar hukunci kuma hukunci ma sai aka mai ɗauri na ga ce ya soke wannan hukunci ina ba ta gani to idan mutum ya yi luwaɗi aka tabbata ya yi luwaɗi ana zuwa da shi ne tsauni mafi tsayi a garin a riƙe ƙafofin kan yana gaza yana liyu sai a sako shi in yi hado fab ya zuwa duba ya mutu in ya mutu ba sai a mai shi asa ya mutu shi ne hukuncin mai luwaɗi Allah sawaka Allah sai ce fari ayi ala rabbika tatamara hadha nadhirun الأولى الآزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة Allah yake cewa bi ayyi ala'i rabbika tatamara da wace ni'imar ubangijinka ne kake jayayya lafiyar da Allah ya baka ne ko kuruciyar da kake ciki ko dukiyar da ka samu ko mulkin da kake da shi ko zaman lafiyar da kake ciki ko iskar da kake shaka ko rana da kake amfani da a ciki da wace ni'imar kake jayayya ai baka isa kace wannan ranar wani mutum ne yayi ba baka isa ba baka isa kace wani iska take yawo wani mutum ne yayi ba yanzu ba ga fanka ce take yawo ba ko ai sai ta ai bature ne yayi ta haka ne ko to in mu dauka ma kaddara ma bature ne yayi ta idan ba wacce iska da take yawo wannan fanka za ta yi amfani za ta yi amfani ba an ce maka bude ba za ku bude ba da aka ce da shi basirar Allah ya bashi ya yi yanzu da za a tambaye annabi adamu sunan wannan ya santa fankan da annabi adamu ya santa eh haka Allah ya ce wa'allama da asamar ku kullaha Allah ya gaya wa annabi adamu duk sunan duk wani abu za a yi a duniya Allah ya gaya wa annabi adamu sunansa naka duk wani abu da kake amfani da shi annabi adamu ya san shi naka Allah ya tabbata za a yi amfani da shi nan gaba ina hanya ce muke bi ka je Kano ka je duk wani hanya da kake bi Allah ya santa an yi programmi dinsu ta sama ko ta ƙasa to a cikin imamu da Allah ya maka da wanne ne kake jayayya wanne ne ba Allah ne ya maka ba wanne ne ya samar da kansa da kansa wanne ne kai ka samar da shi ai babu haza ne zulmin zulmin ula wannan gargadi ne gargadi daga cikin gargadin farko azifatul azifa mai kusantowa fa ta kusanto mai kusantowa fa ta kusanto tashin alkiyama laisa laha min dullahi kashifa wannan alkiyamar babu wani da zai yaye maka ita kuma bayan Allah ba wanda ya sai hana ka mutuwa dugatan ka duniya duk sanda ake ma duniya wala sai ka mutu kuma ba wanda ya sa ya hana a tare ka tin kabari sai an tashi ka to tun da kana zaka mutu kasan za a tashe ka a gabari kafafar ta menene ka tara ka tara ka tara ka tara najeriya mata ma kaɗan har waje kake zuwa ka aji to ne mai amfani mai zai ma sai kuwa ce ya mutu ya bar billions ya bar trillions shi kenan ba an faɗa to da aka faɗa amfani mai yi maka iya fa amfanin kenan ka biya bukatarka na yanzu idan kana son ka biya bukatar ka kuma na gobe to dukiyar ba ta yi maka amfani ba sai ka taka matakai guda biyu dukiyar da ka tara kake so ta yi ma amfani a lahira ta halarci Allah mai tsarki ne bai karbar aiki zai mai tsarki da ka zama dukiyar ta halarci noma ka yi kasuwanci ka yi da ire-iren hanyoyin neman kudi na shari'a ka tara mataki ɗaya kenan mataki na biyu yadda ka ce da dukiya alubazanci kai kawai ka je kai abin da ga dama ne da aka idan dukiya ka taka wanda matakai guda biyu shi ne kake tsammani gobe za ta ma amfani amma ka tara dukiya don yayanka allah gafata wa albani ya ce kul ɗanka ya gane wai dukiyar kawai tasa ce a ka shiga uku dukiyarka daban ta ɗanka daban ne ma kai ka samu ƙila kai ma babanka bai warawa dukiyar ba ƙila bai bar maka ba to kai zan ka sha wani ko kai kawo ɗanka dukiya e idan ka samu allah ya baka ba laifi ba ne ka bar wa ‘ya'yanka gado ba laifi ba ne amma karka wahal da kanka ka hana kanka sakewa kai kana tarawa ɗanka sai duka ta kasa amfani ka baka amfani ta nan duniya ba ban sana lahira laka idan kiyama nan ta zo babu wani koma bayan Allah da zai yaye maka ita sai Allah ya ce
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا Allah ya ce afa min hazal hadisi ta'jabuna ku qurayshawa yanzu da wannan labarin da ake baku abin yake baku mamaki dan manzon Allah ya taso a cikin ku kun san tashin sa yana gaya muku Allah ya ce shi abin ban mamaki wa tadhakuna wala tabkun kuna dariya baka kuka manzo Allah ya ce da kun san abin da na sani da kun yi dariya kadan da kun yi kuka mai yawa da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mai yawa wallahi wanda yake da mutuwa a gabansa wanda yake da kabari a gabansa wanda yake akwai ratsa sirari a gabansa wanda yake akwai hisabi a gabansa wani dariya zai yi wani zaman lafiya zai yi malami ne aka ci yawon labarin littafi sai ya sa wa littafin halayen tashin alkiyama da ya gama rubuta littafin an zo makaranta sai ce yau ba karatu za a yi ba na gama wallafa littafi ne na sa mai suna halayen tashin alkiyama da aka shi za mu karanta ya ce wani ɗansa ɗauki littafin nan karanta ana karantawa yana bayani ana karantawa yana bayani shi ya rubuta littafin da hannunsa amma kusa ga mali ya bingire ya mutu karantawa yake yi karantawa yake yi yanayin tashin alkiyama amma zuciya ta buga magana magana mazala gaskiya ce da kun san abin da na sani ji annabi da kun yi dariya kaɗan kun yi kuka mai yawa an in ka za ma hisabi akan abin da ka aikata bayan kuma kai ka san kanka balil insanu ala nafsihi basira walau alqama azira kowane mutum ya san kansa ko da ya kawo wani uzuri aikin da yake mai kyau ya sani mummunan aikin ma ya sani to wanda dariya kuma za ka yi wani jin daɗi za ka yi wani sakewa za ka yi wata da haku da wala tabkun kuna dariya ba ku kuka wa antum samidun kuna cin gafala kuna cin rafkana wasjudu lillahi wa abudu ku yi wa Allah sujada ku wata wa Allah shi ne mafita sallah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر cikin taimakon Allah mun gama karatu a cikin suratul najmi karatun da muka yi basu kuskure ko fassara ko bayani Allah ka yafe wani shi ba daga zuci bane daga baki ne wanda kuma karanta daidai muka fada daidai muka bayani daidai ba ilimin bane taimakon Allah ne Allah ka ba mu ladansa ka ba mu ikon aiki da shi kuma ka sake fahimtar da abu da ba mu fahimta ba za mu ga sabon sura ya suna suratul qamar ita wannan sura ta kamaru ita ma makiya ce wato a maka aka saukar da ita kuma a jerin surorin ita ce sura ta hamsin da hudu ayoyinta hamsin da biyar ne a mashirkan maka sun tambayi manzan allah aya ka zo mana da wata aya wadda take nuna Allah ne ya aiko ka kamar yadda manzannin farko suka zo da shi muna so watan nan ya tsage idan ya tsage za ku yi imani eh za mu yi imani sai ku ga wata ya tsage sai rika ta wannan sihiri ne da wannan za ku yadda a wannan bokanci aka yi kar ku yadda ku bari akwai 'yan kasuwa musun ji sham idan sun dawo idan muka tambaye su suka tabbatar mana to shi ga zama gaskiya yan kasuwa suka zo kun ga abin da muka gani na menene ai mun ga wata ya tsaki ai mun ga wata nan ya tsaki a kuma an muku sihirin ne an ɗauki hankalinku ne wani magana ku sannan wannan sura tana ba da labari akan adawa da samudawa da mutanen lutu da ali fir'auna duk akwai bayan hatsin wannan sura ubangiji Allah ka taimake mu bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ta yi ba as-sa'a tashin alkiyama ta kusa wan shaqqal qamaru wata ya tsage wato tsagewar wannan wata alama ce ta tashin alkiyama amma yanayin mutane wa in yarau ayatan idan suka ga wata aya maimakon ta kara musu imani da nutsuwa yi uridu sai su kau da kai waya kuro sihirin mustamir sai ce a wannan sihiri ne mai dogewa kamar yadda su suka bada sun ce wannan watan ya tsage ai sihiri aka yi wannan ba tsagewar wata ba ne kawai a nuna mutane haka ne kuma abu ba kai kyau za ka ɗabi'a ce da mutum lokacin da kake masa wa'azi idan ba ka yi masa da abin da shi yake so ba to ba ka iya ba in ka ga mutum ya karɓi wa'azinsa wa'azinka to ka gaya mai abin da yake so ne ya ku zama lafiya da shi amma in za ka faɗa abin da Allah yake so ne ba abin da mutum yake so ba to ba zaman lafiya da kai da shi sai Allah ya ce وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مس- مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum suka ƙaryata suka bi son zuciyarsu ba abin da yake halakar da dan adam a duniya kaman kaman bin son zuciya bin son zuciya shi yake haifar da komai in ka yadda zuciyarka ta zamo jagoranka wala ka halaka wa kullu amrin musakhir kuma kowane al'amari fa tabbatacce ne wala gar ja'ahum min al-anba'i haqiqa labaruka sun zo musu ma bi muslijar wanda a labarin akwai tsawatarwa mun ji labarin adawa da abin da suka yi da abin da aka yi musu mun ji labarin samudawa da abin da suka yi da abin da aka yi musu mun ji labarin fir'auna da iyalan fir'auna da abin da suka yi da abin da aka yi musu ai labarukan cike yake da tsawa ba wai labarin ana baka irin tatsuniyar gizo da koki bane ai ko shi ma na akwai barazana ci ko ko rungus kwaji tsoro a taki a kansa ai tsoratarwa ne in an gama ita ko rungus kwaji tsoro a taki a kansa to ko tatsuniyar ma akwai tsoratarwa ballantana Allah yana baka labarin wasu kangararrun al'umma farkonsu da kuma da ƙasarsu ya kare Allah ta hikimatun balika wata hikima ce isasshiya ba ma ta gudun nuzur amma gargadin baya amfani naka wanda Allah ya nufin da halaka duk wa'azinka duk iya wa'azinka ba zai fahimce ka ba ai manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ba su fahimce shi ba sun yi sallah a bayansa sun ji yaƙi tare da shi sun zauna a majalisarsa amma ba su da imani sai Allah ya ce
فتول عنهم يوم يدع الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر mm.
مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير fatawalla anhum rabu da su ya Muhammad kyale su ina wa'azi ne ba sa so rabu da su yau mai dawo da'i ila shay'in nukir ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga wani abu da ba sa so abin kyama idan alkiyama ta zo an yi busa wanda yake gabar ya fito za ka rinka jin wani sauti gabar da yamma kudu arewa ce ta halumma ilayya halumma ilayya ku taho ku taho ku taho ko ina sama ta ɗauka ƙasar ɗauka kudu da arewa gabar da yamma shine yau mai da wadda ila shai nukur khushan absaruhum za su taso idan dinan sun kaskanci ya kurju da bil ajdasi suna fitowa da kabarruka ka annahum jaradun muntashir kai ka ce fari ne wanda aka watsa su a ce jikin bishiyar duk fari ne a zo a girgiza bishiyar ai za ga farin sun tashi wani ya yi kudu wani ya yi arewa wani ya yi gabar wani ya yi yamma to irin wannan tashin farin haka za a rika fitowa daga kabari la ilaha illallah muhuti'ina ila da'i suna gaggawa suna sauri su je gun da ake kira ya kula kafiru na haza yawmun asiru kafiri zai ce kai wannan rana ranar wahala ce ranar tashin hankali ce Allah sawaka sai Allah ya ce كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر kazzabar qablahum qablahum qaum nuhin mutanen nuhu sun karyata manzansa tun kafin wannan larabawan su fa kazzabu abdana suka karyata bawanmu shine annabi nuhu wa qalu suka ce majnunun mahaukaci ne warjujir suka mai barazana za su wulakanta shi za su kashe shi za su yi kaza za su yi kaza fada a rabbahu annabi nuhu ya roki ubangijinsa ya kira ubangijinsa anni maghlubun ya ci an rinjaye ni hakurin ya kare ya yi wa'azin ya yi wazabin ya gagara fantasur Allah sai ya taimake shi alkawari ne na Allah alkawari ne ga Allah ya taimaki mumini daga babu wani annabi da ko ya sha wahala a kashe ba ci nasara shi yasa kamar na faɗa kwanaki idan ka je gurin malamin duba in ya baka wani takarda mai zaren idan zaren da ka kama ya zo gurin annabi nuhu a kare bo rikici yawo wadda ya sha gugu wani maya da annabi nuhu da annabi musa in hannun kai faɗa kansu to fa shi kenan sai da halayi sai allah ya ce
ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر annabi nuhu ya roki Allah ya ce ya kasa ya gajiya shekara 91,950 yana bu daya aiki ai akwai gajiyawa in kai ne ba za ka yi haka ba da ka kuma riƙe ubangiji sa rabbi la tazar allah arabi mila kafiri da yara ya ce ya allah ya allah duk wani kafiri mazaunin gida allah karka bar shi ka halaka shi domin ka bar su za ta ɓat da bayanka kuma su in sun tashi haihuwa arni za su haifa Allah ya karba addu'a fafatahana abawaba sama bima'in munhamir Allah ce sai muka bude kofofin sama da ruwa ya rika kwararowa ai yanzu ma kofar a toshe take dan dugowa ruwan yake yi ka dube da yake barna mana wa fajjal arda uyunan idan dunan ruwa na ƙasa duk muka bude su faltakal ma sai ruwan ya haɗu ga na sama mamakon ruwa daga sama ga na ƙasa yadda yake bugowa al'amarin kada kudir ya ruwan ya haɗu akan wani al'amari wanda Allah ya kadar faruwarsa wannan masifa waye sai tsere ta babu ita lokacin yau sau za mu takaita ne insha Allah sai darasi mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah ha to an gama ai to Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك